الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba sha biyu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira na ba alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba watan da ya gabata mun tsaya darasi na ashirin da biyar za mu tashi darasi na ashirin da shida a cikin wannan littafi mai albarka أحكام الجنائز وبدعها نبض مالمي محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى za mu tashi a nukuda ta 61 shafi na 120 to in koma baya na 61 ba wata jibin jama'a fi salatin janaza ko nan za mu tashi shi ne ta cikin matsala ta cikin da ɗaya ne kamar ni ma dai haka na sa alama haka ne na yawwa babi na sha uku a salatu ala jinaza shi za mu tashi babin da zai magana akan yi wa sallah a yi wa gawa sallah matsala ta cikin da ɗaya ma ne ce wata jibul jama'a fi salatin jama'a janaza ko jinaza ko janaza wajibi ne a yi jami'i a sallar gawa idan za a yi sallar gawa wajibi ne a yi jami'i kama ya ji fi salawatin maktuba kama yadda yake wajaba a sallolin farilla a ga sallar azhar la'asar maghrib a zance mafi inganci shine wajibi ne a yi sallar jami'i to sai ce dalilai saboda dalilai guda biyu الأول نفرق مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها دوما النبي عليه الصلاة والسلام أكن ين سلة النبي يا دوما أرأي وسينا ين سلة وتجن banda ayoyi da idan ka koma za ga ibn qayyim yana da littafi imam ahmad bin hanbal yana da littafi da suka yi shi akan matsalar sallah za ka ga akwai wata yin risala ba ina ji ita ma ta imam Ahmad za ga an yi ta kawai akan sallah in ka koma za ga maganganun da aka kawo wanda suke nuna cewa lallai sallar jami'i wajibi ce sun fi karfi ko shakka ba sai ce al'akar kauluhu sallallahu alaihi wasallam dai dalilin ko shi ne fadin annabi da yake sallu ka bara ayyukan musalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi to kaga tunda annabi ya dawwame yana sallar jami'i kuma ya ce ku yi irin yadda nake to ko shakka babu a wannan dalili ne mai kai akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da shi mali yace wala yu'akhiru ala ma dhakarna salatu sahabati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wato ba zai ci karo dangane da abin da muka ambata na cewa da ba annabi alaihi salatu wasallam sun yi wa annabi sallah furada a daidai ku kun ga ai wanda ya karanta sira da hadisai da shama'ilu ai zai ga cewa annabi alaihi salatu wasallam kusan kwana sha biyu a jere yana zazzabi amma inda zazzabin ya fi karfi shi ne ranar alhamis zazzabin ya yi karfi ya yi yawa har yanzu baya fitowa sallar jami'i a lokacin da yana abubakar aka gabatar a matsayin liman shi yake sallah wanda wannan wata alama ce na cewa shi ne alkhalifatul awwal tun kafin a ɗau lokaci saboda haka juma'a asabar lahadi har zuwa ne tunan Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwa annabi alaihi salatu wasalam da wannan zazzabin to irin bayan annabi alaihi salatu wasalam ya bar duniya an samu titi saboda abubuwan da suka ce mutum yadda annabi ya bar duniya ba to wannan ya janyo dalili biyu dan wasu na ganin kayan sai yana Umar yana ce wanda suka dage cewa annabi bai wa duniya ba wanda ya kuma faɗa sai ya kashe shi dan Allah ku duba bawan Allah na saboda kauna da yake wa annabi ya ba ke da a ya wa duniya amma yanzu wani za ka a wurin za ka saboda yadda duniya ta zama mutum ya rubuta akan wato a Facebook ya zaji da yin taruwa kurkuru shi za abin da wato keji ne suke tattaunawa da wani yau ya yi wani abu da ya faɗa ya burge ni sosai da yake shi irin ɗan tamore ne wai wani abokin zare ɗan tamore suke tattauna yana zagi a kuwa yaya yake su biyu ne a zaune sai dai ya zage shi da gaiwa zuwa shi da laya zai na zama su biyu shi ɗaya shi kuma yau sai ya zauna kawai suka ci gaba da tattauna yake to kai yanzu suna da yi wannan dai abubuwan nasa yace to kai yanzu waye goya ba za ki wani nan mutane ai ka zai ce to kai ba za ka je ka koyi ibada ba ka tsaya da zakin su kai malamin da ya gaya ma wannan ruwa ya bude ma a littafi irin wannan abubuwan ya zai zai ce to kaga kalmar da ya faɗa ta bulke da ya muke jiran ƙarshe ke gaya sai ya ce da Allah madaukakin sarki ya san za ka fita abu wurin da san annabi da sai yanzu halin doka a lokacin a lokacin annabi wannan kalmar ta yi amma saboda wata kila da ya ta zo a lokacin ma kan sa Abu Jahil zai zama Allah yace da Allah wannan kalmar ta yi kyau eh wani ko yace da Allah madaukakin sarki ya san ka fita abu wurin da san annabi yace da zai halin doka a lokacin ka duba adilla aliyya adilla aqliya amma ba ayyuka a lokacin ba ke saboda aka kaga wanne ya janyo sai da aka rika bi furada furada ɗaya bayan ɗaya suka rika shiga su ne ba da wutan in wannan ya shiga ya fito sai wannan ba jami aka yi sallar aka sallaci annabi ba sai bayan ɗaya to sai da ya kai annabi alaihi salatu wasalam sai da ya kwana uku sannan aka binne shi idan mutum ya karanta wannan gabar ko hankalin da zai tashi shi ne da kake tsammani inda annabi ya duniya kamar yadda Anas dan Malik yake faɗa ni ka san mamakin da yake kullum ni Anas ko in nayi magana a kansa wallahi ina abu yana daure mu wai duk Anas din nan da yake ba da wannan labarin a ce babu shi ko kariya ne ya hankali zai karuwa yace ba mu taɓa samun lokacin da Madina ta yi haske ba irin lokacin da annabi ya zo Madina ita kuma ba mu taba jin ta yi duhu ga irin nan da annabi ya bari duk wa'ina gon ana ke kirkira a tatsuniya ai ba zai yi ba to saboda haka to kun ga wannan matsalar kenan lam ya ummahum ahad ba wanda ya yi mai ba wanda ya yi mai li'annaha qadiyatun khassah domin wata matsala ce mai keɓantacciya keɓance wanda shi ne kamar yadda na gaya muku yanzu an samu wannan rikicin sai na abubakar yana ganin tura ba duniya har ya ce ita hanyar wa mai ita ya ce kana raye da bayan ka bar duniya ɗan shi kai sai na umar kuma ya zara ta koriya ce kan wanda ya kuma cewa ya bar duniya yana nan wannan ɗaya daga cikin matsalar da ta janyo kenan ba zan gaya muku matsalar da yanzu kai ce shi ne matsalar waki a ibn jara shi ne wannan dalilin da ya sa wannan ruwaya wasu sun san ruwaya ba ko da yaushe ake karanta irin ta so da haka shi sa yi wannan ruwaya wanda a wani sarki a lokacin ya yanke wa hukunci kisa abokin rikimar su ya nabi na oyayya kenan wayannan biyu ne ka san ko yana dole ka san wakilu malamin shafi ya kautu ila wa kai an su hadisi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa arshadani bi anna ilma nuran wa nurul lahi la yudafu afi shine malamin shafi to saboda haka wannan ita ce ita aka ce wata qadiyatin khassa qadiya ce ki bantacciya وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajidillahu shakirin Anas dan Malik yace wallahi wannan ayar yadda ka ga ranar aka saukar da ita da yawan mu mun haddace ta yace amma da sai na Abubakar ya karanto ta sai ga mutane sun dauka suna maimaita ta wane mu to sai yace la yudra wajhuha ba san wato ina ta fuskanta ba wata kabiya ce mai zaman kanta wala yajuzu min ajliha an natruka ma wazaba alaihi sallallahu alaihi wasallam saboda haka saboda wannan dalilin baya halatta mu kyale abin da annabi ya kwadai jar a kan shine wazaba abin da ya kwadai jar a kansa dailata hayati ce ai duli hayati ce na tsawon rayuwarsa al-mubaraka min albarka tsawon rayuwar annabi alaihi salatu wasallam tun da aka saukar da sallah yake ta kwadaitar da mutane وفي لا سيما مسمى ما والقضية المذكورة مسمى ما يقولون قضية الأمر أن إذا أتى أمر لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجة بمجرد da isnadi ingantacce wanda za a kafa hujja a kansa ba wa in kana tururiyat min turuqin yuqawi ba'daha ba'dan wani ne yace duk da cewa wato an rawaito su na hanyoyi daban-daban da tashin su ke karfafa tashi ita wannan matsalar da muka wuce yanzu na cewa talatin wato a kura daɗin da aka yace duk da cewa akwai shawahi duk wanda ya san mutsalau ya san me malamin ke ne fa in an kana jam'u baina hawa baina ma zakarna min hadihi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa zai yi ai jam'i tsakanin wato abin da muka ambata da kuma koyarwa annabi alaihi salatu wasalam fi tadriya fi jarabati wato qabiha ko kuma fa in amkana jam'u bainaha wa baina ma da kaina inda zai mu yi jam'i tsakanin abin da muka ambata din da kuma koyarwa annabi alaihi salatu wasalam fi tadriya wajen yin jam'i fil janazati wato wajen yin sallar gawa fa bi hadayati misali ka hada wannan hadisin da wannan ka fitar da mabuta daya to da ya وإلا فهديه هو المقدم in ko ba haka ba to shiryarwa annabi ita ce za a gabatar misali idan aka samu ta'arubi baina al-qawli wal fi'li ayyuhu ma yuqaddam a usul al-fiqh to kun yi tabayan malam kace al-qawl aw al-fi'l al-qawl yawa yuqaddamu al-qawl ala al-fi'l ko da wuri ka'ida ce cewa idan ka samu cin karo tsakanin annabi ya umarni ko hali sannan ga wani aikin sa akan abu ana gabatar da maganar da ne ko umarnin sa ko halin sa akan aikin sa domin zai iya yiwa wannan aikin da yayi ko tufiya ne ko kuma abin da ya faɗa yanzu na bayan nan ya tafi wancan abu ko da yake ku lura da kyau akwai wani littafi na usuli ne sosai amma za ka amfana usuli ne tsantsa المحقق فيما يتعلق بأفعال الرسول من الكتاب جاب ولا ولا أكاب جناية جرما ربط الفكير المحقق فيما يتعلق بأفعال الرسول littafi da yi sosai za ka ba da gaskiya a usulun ziki ne kam in ka samu wannan za ka samu abubuwa yake yi kamar shi ma ya ta'allak bi af'ali rasul to saboda haka sai yace inda za ka hada fa biha wa illa fa hadi huwa al muqaddam li annahu asbat wa ahda kuma shi ya fi tabbatuwa kuma ya fi shiryawa fa in sallu alaiha furada inda aje mutane yanzu za a zo a sallah mutuwa a gurin nan sai aka ji zuwa idan kowa ya yi masa sallah shi kadai sai ma da yake ta kada da farko wajibin ya sauka dama sallah gawa farzu mai ce kifaya ko aini farko kifaya idan ka mutu yi ba abu kan kada anil barki amma idan aka ci gaba daya duk Allah zai kama mutane duka amma an wasu sun yi kai kai zuwa zallaga kana zaune ladan ne ba za a baka ba amma baka da zunubi yau amma baka samu wannan ladan to bara mu ji imani sai ce wa abimu bi tarkin jama'a sannan sun yi zunubi saboda sun ki zuwa cikin inda za a je a yi sallar furada kun sauke wajen kin amma kun yi kuma zunubi saboda kin yin jami wallahu a'lam ba da yake Allah shi ne matsayi qala an-nawawi bil majmu' Imam an-Nawawi ya faɗa a cikin al-majmu' shaykhin muslim a wannan mujalladin mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da sha hudu تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف yace ya halatta a yi sallar jana'iza a daidai ku ba wani sabanin ji ba wani nauyi shi ba shafi a ne wa sunnatu an tu salla jama'atan lil ahadith al mashhura amma abin da yake sunna shine a sallace ta a cikin jami'i saboda hadisin da yake shahara a cikin bukari fi sahih fi dalika ma ijma'il muslimin akan haka tare da ijma'in musulmai da kai tuwa ai dangi kun ji wannan matsala to matsala ta 62 wa qallu ma warada fil iqali jama'ati fiha salatatu mafi karancin abin da ya gudana dangane da kulla sallar jami'i mafi karanci guda uku ne bara ku ji wa fi hadisi abdullahi bin abi talha anna aba talha lallai abu talha da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila umayr bin abi talha to ya kirawo annabi tsira da amin da Allah ya tabbata a gare shi lokacin Umayr lokacin da Umayr da Abi Talha hina tuwfiya lokacin da ya rasu shine wanda na ga muku ji hadisin da ya Abu Umayr ma fa'ala al-Zubayr wanda Imam Jabi Imam Ibn Hajar ya ce Imam Jabi ya fitar da fa'ida ɗari a ƙarƙashin wannan gaba kawai ya Abu Umayr ma fa'ala al-Zubayr iya wannan kawai ma fa'alal mugayr shi ne a lokacin da Imam Ahmad yana yawan fadar Imam Gadi wata ra akwai wata yassa ka da yayin Imam Ahmad din ba da wani wata yassa ne kokari bi sannan aka yi bako da aka yi bako ya kwana kafin ya kwana da dare sai ta ce baba waye ya zuni sai ce ya bi ne sai wanda kake yawan fada yake yi sai ta kasa ta tsare da dare wai sai ta ne ta kasa kunnen da sallah yake ko karatun Qur'ani ta shiru minti kaɗan ta koma har asuba ne bayan ya ta waje ta zo ka san irin iyaye da yaya na da akwai ta cewa an samu dama ta ce baba ko wannan shi ne shafi nan da kake yawan faɗa sai shi ne ta wallahi ba ta kawai na ɗauka zai zo ta sallah da karatun Qur'ani to wannan abin sai da ya damu Imam Ahmad har sai da ya magana wannan yace wa imamu shafi in da kaji gida na ko kaji kaji kaji sai sai dariya sai ji ai baban shi nake ko fa'idodin hadisin ya aba abu da ya tafi da wata da guda da to kala abin da ya ba ku sallar to saboda haka daban wa'annan mutanen suke wa'annan ba wai su waɗannan mutanen haba kala cikakkun mutane ai ko ba kowa ya za mu zubar da su mu rike ku kai da ba ka iya dan aya ya za mu zubar da su shafi mulki ku za a ce ba bawan Allah yana da hadisi dubu ɗari a kansa kai ka yi littafi bejin birin da biyar ka ce sai ka duba wato abin wallahi ko wallahi dole da damuwa yan uwa wayannan bayan Allah ba ana rusa su a fili ya tafi ina ga mu ana tsammanin jabir abu huraira wallahi ne yin nemo wata sallah Allah Allah ya sauke to saboda haka wannan shine to sai ce shi ne wannan abu a mai tsirgun gar wani dan kan ne a hannun da yana wasa da da ya mutu ya faɗi ya rika burgewa yana kuka shi ne wata ranar annabi ya gani kamar ba shi ne mai kukan nan sai yake ba ya abu a mai ba ba alan mai gai yake gaya masa wannan ba ƙarƙashin wannan hadda su tausayi zuwa yi abubuwa da yawa imamun jami'i ya fita in ka koma fata walbari za ka ga wasu da gaskiya an fitar da gaskiya yace fa atahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salla alaihi fi manzili annabi alaihi salatu wasallam ya zo masa ya masa salla a gidan a gidan shine fi manzili fa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya wuce gaba wa kana abu dalha wara'ahu abu dalha zai tsaya a bayansa wa ummu sulaimin wara'a abu dalha ummu sulaimin ta tsaya a bayan abu dalha rumaita ko gumaita walam yakun ma'ahum ghayruhum ba wani tare da su uku suka wa a wato umayr sallah abu umayr أخرجه الحاكم وعنه البيهقي وقال الحاكم هذا صحيح على جد الشيخين حاكم يقول واتو إن قدرت لي دنجلي لكن شرط واتو بخاري ومسلم to shi ne ci gaba da gaya mana cewa wa sunnatun gariba fi ibadati salatin nisa ala jana'i yace wata sunna ce da za a rika ganin ta bakuwa dangane da wato halaccin mata su yi wa sallar gawa yi wa gawa sallah ai za mu zo mu sallar nan gaba na Aisha ta ce in aka yi mutuwa ana jin ko musu cikin gida gawa yi mata sallah ba laifi wani yanzu a gida an yi mutuwa kafin a fito su yi mata sallah ba ta ba laifi ba ne in dai ba za ta rika ihu da tsalle a kan ba yawwa ta wani lokacin da aka samu irin wannan sai hankali mai gushi har wasu maza to sai ce fi ba ta tarati da za'a al janaza wa wafaqa hu zahabi imam zahabi ya dace da shi akan wannan magana wa aqulu albani yace ni kuma ina cewa inna ma huwa ala sharti muslim wahdahu yace a ba ala sharti ke kai ne bane yace akan sharadin muslim ne shi kadai ba da kai a ji kuma wannan matsala ba ba za a banta ba a kan ba ba za a gaya muku a kan kai a hannu a sallah abu ya ta haƙar wani ya baro tun daga masa ya tafi har madina ya yi wa albani tambaya a kan ya ake a kaɗa hannu kawai cewa ya ake kaɗawa a kan zai je bayan an gidan da sallah ya tambaye shi yana kusa da shi ne ya gama zuwa sai ce masa a kalmakallahu yaya matsalar da a hannu zai sai yace wata kan kawai ake kanawa yace kan kawai saman kan shi kawai za ka kana ba haka haka yace kawai kan kan ake kanawa tun daga masa The labor of heroes past can never be invented. In ji ‘yan boko kuma ka ce waɗannan aikinsa abin da yake a karanto ikirma kuɗi ne maza amali a gayyato mujahid kuɗi ne masa wanda ya ɗauko hadisi ba tafsiri tun daga fatiha har na su sai da yi da uku a gaban abdullahi na abbas wanda annabi ya yi masa addu'a allahumma faqirhu fi dini wa allimhu ta'wil allahumma amin saboda haka kaga amma wayannan su ne gobe waɗanda ba su yi abin kirki ba kwata kwata lantuwar shi za ta cewa malam cewa ya ce wannan fa da ya dage yake ya je da zama da shi kakka ga laifinsa Allah ya kakka ne kamar mutum ne ya sa babanka a gaba kullum sai ya zaga sai ka zo kai zo da dan banza ne kai karka zama da shi ai ba zai yi ba ko yana ganin babanka a matsayin mutumin banza ba zai yi ba to wanda ake bakin yanzu sun fi iyayen mu ba ba don su wala da kowa ba ma guje ne yana yawo da bantai to shi ne yake cewa ala jarri wa da wuri annabi imarata bin gudayya ba ne yake saboda a cikin isnadin akwai umara ibn gudayya imarata bin gudayya ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا بخاري برواية غير وما تعليقي بقى taliki shine wato Imam Bukhari ya kawo ya kawo bi mati malamin sa daga wakili tali mu'allaf kenan hadisi mu'allaf wal hadithu qala al haythami fil majma' al zawaid wa manba' al fawaid shine cikakken sunan sa ya faɗa ana Abu Jalladi nan ku shafi na 34 rawahu tabarani fil kabir mu'jam al kabir sagir da awsat guda uku ne da wa rijaluhu rijalu rijal sahih amma mazaje da suke ruwayar mazaje ne na sahihi wala hu jahidu min hadisi anas bi ma'ana yana da kida wata magana da sai bai bata kida a hadisin anas da irin ma'anarsa a kare da wani imamu ahmad imamu ahmad ya fitar a mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da sha bakwai matsala ta sittin da uku wa kullama kasura jama'u duk lokacin da jam'in ya nutsu misali za ga mutane na ta zuwa tun daga ashirin an tafi arba'in an tafi arba'in sai ga mutane iya gani na to sai ma da yake da zarar jam'i ya da dukana abdul lilbayi wannan shi ya fi falala ga mamaci yawan mutane wa an fa'u kuma ya fi masa amfani bi kauli sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi cewa ma min mayyitin tusalli alaihi ummatin min al-muslimin babu wani mamaci da wata wato al'umma daga cikin musulmai za ta yi masa sallah ya buluguna mi'atan wanda mutanen za su yi musu tsari kulluhum yatba'una lahu dukkan su suna nema masa gafara suna nema masa ceto alfarma illa shi ya rubi ba shi sai Allah ya ba su ceton sa mutum ɗari ne su tsaya akan gawon mutum suna kaiwa Allah magiya to Allah zai ba su ceton sa wa fi hadithin akhar a wata ruwaya cewa kai illa gufira lahu Allah ya ce ba ce annabi ya ce ba ce sai an gabarta mata akhrajahu muslim wannan sai wa tirmidhi wa sahahu wal bayhaqi wa tayalisi abu dawud da tayalisi wa ahmad dizzan dai sallake nan gogo min hadithi aisha bil lafz al awwal ala wazi na farko rawahu muslim wa an-nasa'i wa ahmad wa ahmad wal bayhaqi wa ahmad من حديث أنس وابن ماجه من حديث أبي هريرة باللفظ الآخر وإسناده صحيح على شرط الشيخين إسناد زنجتين أو تاجرهم بخاري ومسلم وقد يغفر للميت تكن أغافر تاو ممتي لو كان العدد أقل من نهاية كل عدد بكي تريبا إذا كانوا مسلمين إذا هل كذا مسلمين لم يخالف توحيدهم شيء من الشرك amma da sharafin cewa tauhidin da bai ta kuɗi da wani abu da shirka ba kun ji sharafin ba wai kawai ya ta inda yawan jama'a ne mandela mutum da wani suka yi mar sallah mandela ka je kai browser ka sa a youtube ka ga ga ba kawai kunne mandela ka ga jama'a da Allah ka koma gida ka duba ka ga mutane ba irin wannan taron yuyu ake magana ba ba su ba masu tauhidi shi sa ka yi kokari ka san jama'a da yawa a wajen karatu a masallaci gurin sallah wanda kake kyautata musu da su idan ka kaddar su wanda da zarar ya zuwa da yaron sai a ji abin da ko a ofis ne da yake da da bi ba sallah irin su ne abokai ba tare yuri ba wannan shine abin da ake nema to sai amma إذا كانوا لم يخالف توحيدهم من الشرك لقوله جل وعلا إذا زور فتح النبي إمام رجل مسلم باب ونمة مسلمي يموت الذي يموت ويقوم على جنازته أربعون رجلا حتى أم بكين أربعين كنت أنسكوا أسع ستايا أكن غاوسا أما رجلت لا يشركون بالله شيئا تاتتم أهل السنة ba sa shirka ba su yadda da bokanci ba ka san ita shirka yanzu inda ta yi mana illa ku ba iya mata ne suke zuwa kokanci ba har maza saboda neman duniya kawai mutum wai kasuwanci yake sai wani yanzu ga ya marjewa abin da ya zafa yanzu ba ka cinki bayan fa faduwar kasuwanci na duniya ne wai zai zo ya tura shi a cikin bira shi wai rashin cinikin na wuta mara hannu a a to ai kai kafa ka zo ka samu yanzu Allah da yake magana sa hannu kai kafa yanzu za ka sa ko hannu da kafa duka ka tace mun kuɗi ka daɗe ni shi ne problem ɗin saboda haka ya kamata mu fahimta ko da yaushe wato mu yarda da Allah madaukakin sarki mu yarda da tsarin to shi ne kaga wannan ba da yawa za ga mutum ya zo kullum godo an koya mar abubuwa yana yi da kirka ce na sha faɗa ko saɓani a wani malami ya ce kaza kirka ne wani ya ce ba kirka ba ne karka yi wannan abu ba ruwanka ne domin za a gaba ya cikin alƙamin islam kawai ka watsar da shi ba komai Allah ba zai tambaye ka abin ba ka huta da zabanin dan kar ta jaza ma dan matsalar rashin tauhidi ba a rimidiyar a wuta ba kuriyan di ba kuriyan ziki da ran kan jiri yake shiga wuta in ka ga mutum ya fita hatta ya rage jamalu fi sabbin qiyas har sai idan raƙumi zai fita ta kofar allura lan wa alfu lan ko aka larabawa suke cewa lan wa alfu lan to bara mu je zuwa to sai yace illa shafa'ahum Allah fihi ba sai sai Allah ya ba su cetan sa sharadin shi ne ba ta ne shirka akhrajahu muslim wa abu daud mujalladi na nabi shafi na 64 wa ibn majah wa bayhaqi wa ahmad a hadisi mai lamba ta dubu biyu da dari biyar da tara min hadisi ibn Abbas hadisi ibn Abbas rawu da sa'i wa Ahmad a wannan lambobin min hadisi maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam mukhtasar hadisi maimuna ba tara annabi alaihi salatu wasallam takaitacce wa sanadu wa hasan sanadin sa mai kyau ne wa rawahu an-nasa'i wa ahmad a mujalladi na gida a wancan lambobin min hadisi annan nabi abu sai na matsala ta 64 wa yustahabbu an yasuffu wara'a al-imam to ga wata gaba an so wanda zaki wa gawa sallah ki sahu a bayan liman talatatin sufufin sahu uku dukkan kanta yau ko su biyar ne bakwai goma su yi sahu sahu uku an so inda za su yi sahu daya sallar ta yi amma ba su yi mustahabi ba an so da an zo a jazza'a idan limami ya ji ihu da yake zo ya ga jama'a ne shi da Allah jama'a ai so in ku ga jama'a da yawa ba zai magana da ma ku ba kada mu goma ba za in ka ga jama'a ba shi da yawa nan ne za ka yi magana ba ku mutum goma ba sai ka ce da Allah jama'a ai so ko ka fari a fara sau ka gani sai ya ce fasa'ida zuwa sama da haka da kan uku zuwa sama ba uku kawai yake so zuwa sama لحديثين سوى الحديثين روي في ذلك وانت أكبر وكيس الأول نفرقه أنا أبي أمامة قال أنكر بنا أبي أمامة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازته annabi kira da abin Allah ya tabbata a garin shi yayi wa wata gawa sallah wa ma'ahu sab'atu nafari a tare da shi akwai mutum bakwai annafa kul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn kun yi magana akan adadin واسترفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يفيد متن بقي فجعل كان أنت نفر كوي أما تأيدي ذي كان هو متن لون ذيك يعني أما أنت بقي كوي فجعل ثلاثة ثلاثة ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا sai annabi alaihi salatu wasallam ya jaza a gida uku yace mutum uku ke dawo a gaba guda biyu bayan su wasu biyun bayan su wasu bakwai kenan ba to haka kaga an yi gabu uku rawahu dabarani fil kabir hadisi mai lamba ta dubu bakwai da dari bakwai da tamanin da biyar da imam al-haythami a cikin majma'i zawaid wa mamba'i zawaid mujalladi na uku shafi na dari hudu da talatin da biyu to wa fihi ibn lahiya wannan masu ɗan matsala wajen zama ibn lahiya amma ba ba wato ba ba ba maudu'in hadisi yake ruwaya ba bara ku bi wa fihi kala amma shi ibn lahiya zaka ji ko ana jira zaka ji ko kwanan da kwanaki na ji ana jira aran ma da ji da ki kai ibn lahiya da ko yana ga yawa da mutane to irin wannan kaga da ba kawai in mutum yana koyon mutsalau zai ga yana amfani da wannan tafi da minology cewa kaza wata ila dan karka manta sai mutum ya rika yawan amfani da kalmomi to ibn lahi'a bara za mu ji kullu sai nace wa zalika min ibadi kayfihi to ku kalla daliban musallau za su ji wata fa'ida da zai faɗa sai yace ana magana kan ibn lahi'a ne dangane da abin da ya shafi haddasa dama abu biyu ake tuhumar mutum da shi ya ko adala ko him ko adala ko him shine zabtin zabtin sa shine haifin ai to saboda haka sai yace to la tu mata lahu fi nafsi a kan kansa ba a tuhumarsa kusa akwai wanda ana tuhumar a kan kansu amma hadda su lafiya lau shi ne yake zai yawa ga dace an yi ruwaya a gurin shi'i ko kawari ko kari ba kawari saboda yana lafiya ya hadda amma ba mutum kirki ba akwai wanda za a zo mutumin kirki amma ba hadda kamar abdullahi abdullahi mukhalifi wanda imam malik ya rubuta shi mutum ne da ya zo yana sallah ta kuka imam malik ya dauka to a ce hadda daban nagarta daban mutumin girki ne amma bai da hadda to shi da ba ibi ne shi da kawarsa ce ta jayi imam malik ya rubuta ruwaya da gare shi a ce wa hadda zai zo yana sallah ya ta kuka to shi ibnu lahiya bara ku ji me ya faru ne ba a tuhumar sa akan kansa abin da ya faru ba za ka kun wuce shi ne mutum ne da sikatun bin gidaje sikatun bin gidaje akwai malamin da za ga ana cewa shi kadin da ilahi shi ne ba shi da matsala inda ya dauko littafi zai ba karatu amma magana hadda shi kuma yana da matsala domin yana da khafifun dabbi an bayyana da kyau ko to shi ibn nahiya yana zuwa ya karantar da dalibai da ta Abdullahi bin Mubarak duk daliban sa idan da littafin da yake zuwa wallahi tsautsayi wajen da ya gobara gaba ɗaya littafin ya koyi duka lallai kuwa to saboda haka ya samu wannan annobar shi sa wani daga cikin magabata yake cewa yadda ai ba a kiran sai ilimi duk abin da ba zai shiga man la yadkhulu ma'iya al-hammam kullu ilmin la yadkhulu ma'iya al-hammam fa laysa bi ilm wanda ilimin da zai bi ni ban taki ba duk ilimin shi ne tambaye da wasu ke suka ce wai ba a shiga da waya ban taki saboda bai ba akwai application na alqur'ani sai nace to ai akan kama abu ko babu sai ka cire kanka ka ajiye a bakin kofa an ka fito ka dora yawwa to saboda haka abin da ya faru da shi sai ranto daga nan sai ba da rai suka yi mai lamba duk wanda ya ruwaya a gare shi kafin ya samu matsala kafin littattafan su kone to za a kafa ruwaya kun ga wato an ga a fashi ne ba da dalili da lafa shi da wani lokacin da sai an idan kai ruwaya da kai guna da yi a sai an ga a wani lokaci ne ya samu wannan matsala kuma a shekara ta ɗari da hamsin to duk wanda ya ruwa a gare shi da bayan shekara ta ɗari da hamsin to yana da matsala in dai a gurin gare in ban da abadi ba ba na cikin sa bai ba abadi la na lokacin sa ba suna abdullahi su zake ce abadi la ɗaliban da akwai abdullahi bin mubarak akwai abdullahi bin yazi akwai abdullahi bin wahab wa'annan dai aka ce an abdullahi bin wahab an ibn an ibn lahi'a maqbulan in dai daga wayannan mutane uku ne suka ce daga ibnu nabi'a za a karba ba matsala kun fahimta da kyau ko sannan wanda ya ruwa a gare shi kafin shekara ta ɗari da hamsin din nan ita ma za a karba Allah ya sa kun gani yau duk wanda aka ruwa ya ce an zo tarjama ake zuwa ka duba ka je ka duba tarjama sai a ga wannan dan wata karni yaushe ya samu yaushe ya zauna da Abdullahi bin Lahiya duk an kawo ba duk wannan aiki a takribu da tahdid takribu da duk ba an gama mana kawai zuwa kai ka dauko ka duba rijalul hadith shi kenan a nan da ake zuwa a gano sai a gano wato tarjama rijal a ce ware ware ai ware shi ga ware a nan da yake gano Mutum Abdullahi bin Lahiya a wannan lokacin yake da wannan matsala an fahimta da yau ko na saboda sun zauna da shi a wannan lokacin sun rike da abubuwan ka fahimta da yau ko su ba su da matsala a abubuwan da ya gaya musu duka ɗaliban sa shi na gaban sa ka fahimta da yau ko sannan kuma an tabbatar da basu yi ruwayar da ya samu galabi a kanta ba shi sai ce ba hadithu fi jawahid la ba ta bi hadisin da dangane da abin da yasa kuke dukuwa babu da bi eh wato ku fahimta wanda aka rawaito daga ibnu lahi'a lahi'a din an gane ku wanda aka rawaito daga gare shi ibnu lahi'a din idan dai bayan shekara ta 150 din da ya zamto akwai shi duba komai kamar misali wani ya zo yi dan baya baya ne amma dai aka samu ibn mubarak ba yayi ruwaya irin da to ya ga duk da za a samu matsala da wannan gurin ya dace ya ga shi ne mutakidan bihi ala alhadith alati za ka mace da shi akan hadithin din zai zo to sai zuwa shi zai ba da shi da kai wa huwa atani shine wato na biyu نبي يبي عن مالك ابن هبيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت باب وين مسلم الذي يموت فيصلي عليه ثلاثة سبوب من المسلمين أتابته بلا أخو ثلاثة ثلاثين تجسم مسلمين إلا أوجبا فأتي في الجنة شاو تبت عكاسا وفي لفظ إلا غفر له فأتي في أغلاب الكافر قال سيدي علي مرثد ابن عبد الله اليزني ana nufin marsad dan abdullahi ya zai fa kana malikun imam malik ya kasance idan ta kalla ahlul janaza ahlul janaza jazza'u salatata subuhi idan waɗanda za su yi tallagawa suka yi karanci sai ya karkata su sahu uku lil hadisi saboda hadisin da muka biya a karajar wa abu dawud wa siyaqu lahu shi ya koro hadisin wa tirmidhi wa ibn majah wa ibn sa'd a cikin tabaqat wa tabarani wa abu ya'la wal hakim wal bayhaqi wa ahmad wal lafz al akhar lahu akhir lahu lafzin nan da jirata wa kana bi riwayatin lil bayhaqi wal hakim aka wata ruwayar ga bayhaqi da hakim shi ma wa kana yake sahihun ala shartu muslim ya inganta akan shartu muslim wa faqahu zahabi babu zahabi ya yi muwafaqa da shi wa qala tirmidhi wa tabi'ahu an-nawawi tirmidhi ya ce babu nawawi ba ya biyo shi akan wannan na ilma jimo malam da ko na to a cikin al-majmu shari na mujalladi na biyar shafi na dari biyu da gari hadithun hasan hadisi ne mai kyau wa qala ulaha bil fath wato imamu al-hadis ya tabbatar da shi a cikin fatawul bari jalladi na uku shafi na ɗari da arba'in da biyar to sai ce wa fi indahum jami'an muhammad bin ishaq gaba ɗayan da a cikin ruwayar isnad akwai muhammad bin ishaq wa huwa hasan al-hadis shi kuma ne ruwayar hadisi ana karba muhammad bin ishaq ai ko akira ba ai ogani kwarai kuwa idan saraha bi tarihi idan ya bayyana da wajen magana cewa hadisi ne walakin lahu huna qad al'ala sai dai adan yayi al'ala an an an yayi al'ala wala adani wajhu tahsilin lil hadith ba mutan sai da ka dogara wajen inda wa cewa hadisin hakan bane ba kai fa tafi ballan da kuma dinga ka alwani la hawla wala quwwata illa billah ai na gaskiya kuwa bai na gaske shi za a yi za ka yi da malamin wa malamin da ya san hadisi ko ya san waye albani Allah na Muhammad Nasir Dina Lalai a na zariya ba na bamba ba musnadi aziya ala ka shiga kasuwa gobe zuwa alan din ka da ya shigo na wannan watan ka je ka ce a baka musnad na aziya ala aziya ala ai da Allah ka je ka biyo musnad yawa ai shi ma ka je ka ka je abin na ku ya fara zama ke ga wato duk kan kuna yara kuke duk da ilimi Allah ya Allah ya dika eh sai ina muke ba na sittin da biyar wai da lam yujad ma al imam ghayru rajulin wahid ko ga wata matsala da kyau wai idan ba a samu kowa ba tare da liman banda mutum daya ga ji za a yi sallagawa mutum ɗaya ne daga kai sai mutum daya domin zai faru fa innahu la yajibu hizaahu wai ba zai tsaya a daura da kai yadda yake tsage tsaya mutum biyu za a yi sallar da biyu ba zai tsaya haka ba كما هو سنة في سائر الصلوات kamar yadda yake sunna a sauran salloli kaga a sauran salloli yanzu in aka duba bi sallah ko mu biyu a ajin za mu tsaya ko banda wata ran da na taɓa gani ni na taɓa gani wasu ƴan tajiyar baki a hanya na wata wata tafiya mutum guda hawa mun tsaya wa yada rango a rukuni na gaza ji sallah su biyar an yi jira a haka ɗera mutum duka su biyar ɗaya ba ɗaya ba yan arewa ne ko Allah ne ba baki su sai da ja na dauka kowa dalla da zai na ga ana jami tare ake to saboda haka sai yace to to to sai yace mana to um wadil hadith al mutaqaddim bil mas'alati kaga matsala ta 62 matsala wa Anas dan Malik da Ummu Sulaim da Annabi alaihi salatu wasallam ko ai mun ji a wannan matsalar mutum uku suke sallah sai yace fa taqaddama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan ne ko wa bihi a cikin matsalar cewa fa ta kaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya wuce gaba wa kana abu talha wara'ahu abu talha da bayan sa wa ummu sulaimi wara'a abi talha ummu sulaimi wato tana bayan abu talha wa lam yakun ma'ahum ghayrun babu kowa tare da su matsala ta 66 wal wali aw na'ibuhu ahaqqu bil imamati fiha min al wali wali shugaba shine wali gwamna mataimakin gwamna sarki har zuwa kiyama har zuwa kan kansila sarki har zuwa kan mai unguwa ai shine kaka ko gwamna zuwa kan kansila to dole ka'ida a ka'idar musulunci haka mutuwa su ne ba su ne lura bai za a ja dalla ko eh eh da ma kam kamar yadda waya cikin magabata yake bayani ko nawawi ne yake cewa da dabi'a kenan cewa da liman yanzu shi zai sallar juma'a duk shugaba ke sallar haka kuke da dama a cikin hajjar zuwa yanzu su ne limamai in kai ne gwamna to kai ne limamai a ba za a ɗauke wuri ko bulorin ki goma ya tara ba shi shugaba ba kenan sai wanda ya ce mu sai ka iya halin a ni ba kama suna eh ba kama suna ba za ka sami kamfen ba eh an gane ko to sai ya ce to ka auna ibu ko na ibinsa shine a haƙƙo min imama su suka fi cancanta da limanci min alwali fiye da waliyin mamacin wanda ko kani ko ɗa ko uba su suka fi cancanta bi hadisi abi hazim qala saboda hadisi abi hazim yace inni la shahidu yawma ma al hasan bin ali yace ina nan lokacin da al hasan ibnu ali ya rasu فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص gwamna ne a lokacin wanda muka rasa a tsarin musulmi shekara goma baya ya san wannan bawa Allah. Sai ne wato sai na ga Hussein bin Ali yana cewa Sa'id bin Al-As ya da'anu fi ulqihi yana zungurarsa a wuya. Yana zunguru yana tukar yana dan zungurin da hannun a wuya. Wai kuje yana cewa taqaddam wuce ka ba. ولولا انها سنه ما قدمت به عبادتك ابدا اولا تكون wuce gaba ba wuce gaba وسعيد أمير أمير على المدينة يومئذ سعيد شيء قمنا مدينة لوكس وكان بينهم شيء yace sannan akwai wani abu a tsakankanin ko an gane ai yawa akwai dan daji haka dan dan dan dan a karanta wani hakim wal bazar kashful aftar wa tabarani fil mu'jam mu'jam al kabir wal bayhaqi وزاد في آخره أقل شيء قال فقال أبو هريرة sai abu hurairah yace a tunabbi suna yanzu kuna jin daɗi alabni nabiyukum bi turbatin tadfanunahu fiha dan annabin ku dai kuka ta ku zuba ba abu hurairah ne kawai faɗin wannan kun ga irin yadda ranar wato Fatima ta gaya wa Anas dan Malik lokacin da aka binne annabi alaihi salatu wasalam ku tace yanzu ban ku yayi daɗi tun da kun rufe shi irin abin nan na damuwa ta ce hankalin su ya kwanta tun da kone bai jin su to abu wurai da yake faɗa yake cewa yanzu ku kuna a tunaffi suna kuna jin daɗi alamuni na biyu kun bi durbatin ku zuba wa ɗan annabin ku ƙasa don Allah abu wurai da baya san ahalin da yake zai fito wa qad sami'tu rasulullahi yaqulu al-hali na ji annabi yana cewa man ahabbahu ma faqad ahabbani duk wanda yake zan alhasan wal husain ni yake kauna soyayya fa irin ta Abu Hurairah ba irin ta yan bakin gida ba domin su ta soyayyar waɗannan da kuke da ana kira rafiza su a gurin su a imma imaman nan guda goma sha biyu ba ɗayan sun san dai suna kakewa tsiraya ka je karanta shi ne bambancin san ahalin sunna da kuma na rafiza shi ne kawai rukunci za ta ihu suna zan ahalin bai kullum amma zuwa gurin su ahlul baiti sun san gaibi sun san kaza sun san kuma wannan ya sun ba wa ahlul baiti wa wato a imma sun ba su matsayin Allah irin soyayya da Abu Hurairah suke wa ahlul baiti irin da aka ce gai yawa iyalan gidan Annabi ne sannan kuma sahabbai ka girmama su ka so su saboda annabi alaihi salatu wasalam to sai yake wara ku ji wa man abghadahuma faqad abghadani duk wanda yake kin su kuma ni yake ki wa kana da huwa Ahmad Aizar a mujalladi na biyu Ahmad ya fitar a Muslim mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da hadisi na ɗari biyar da talatin da ɗaya ya hadisi ya da alakin na wulan da su kisarta da ƙadini da aidin aidin lissala sai dai shi bai koro kisar gabatar da sa'ido don ya sallah ba wa ina ba a kara da ya ya yi kawai bi kauli cewa bada kala lissa sun makalar hakim sannan hakim ya ce sai yi wa isnadu wa ga kawo zahabi imamu zahabi ya dace da shi ورجاله موثقون بواقي ماذا جاء من الدنيا وعذاب الحاجز في الترحيل إمام الحافظ ابن حجر نعم نعم نعم نعم أقول وإنما كان بقول فذكر ثم قال الحاكم والحديث أورده الحيثمي في المجمع إمام الحيثمي با حيثمي با أفي حيثمي أفي حيثمي يقول جاء في مجمع الزوائد أو أن اللمبر بجماله التكشير تجيني ذكر طرق الحديث لا يجبنا مع الزيادة ثم قال سنيتي ورجاله موثقون ماذا جاء حديث عن الشكوري وعذاب الحافظ بالترقيم الحافظ يا دنجل حديث الشيخ wato ya dangana zuwa ga tarkisul hadith na ibnu hajar wannan littafin ka duba ka nemi ko baka samu hard copy din mutum da ya zuwa halaye wanda da tsani yawa aiki za a ganci yanzu ya bada duniya a Najeriya ne babu shi mujallabi wata koriya ya yi yau sosai littafin ya yi an karfe shi a duniya littafin har yanzu ana ta zai dora amma akwai soft copy da kai dora za ka samu soft copy da tarkisul hadis ba sai ce min tarkisul hadis ilaihi ma maqrunan ma al-bayhaqi ya gwaba da imam al-bayhaqi wa qala fi misalin bin abi hafsa da'if yace a cikin akwai zalim da abi hafsa shi kuma da'if lakin rawahu an-nasa'i wa ibn majah min wajh akhar sai dai nasa'i da ibn majah sai rawi shi a wata fuskar daban ana bi hadin binawi wa qala ibn al-munzir fil awsat ibn al-munzir ya bada a cikin awsat yace laysa fil wadi a'la min a cikin babu babu hadisin da ya yi shi girma babu لأن جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة من الصحابة وزوجة جنائز الحسن بن علي والنسبه سلم جماعة لديوة ديوة تفيدي من الصحابة الذين زعبوا وغيرهم من قلت في هذا كلام الحاج wannan magana hadisi ibn hajar ne wa fi ba'dihi nazaru yace amma a cikin wani tashin daga magana ta da yace akwai magana gaskiya wa zalika min wajahaini wannan kuma ya zo ta fuska biyu to tunda an daga mu a dukkan nazu ina ga mun tsaya a nan akwai abu da kamar mun zo karshen kitabu a cikin alwali ko za mu tashi farkon wani kitabu da kitabul goyo haka ne shi za mu tashi ko ko mun zo karshe ba ina so mu tabbatar yawa mun zo saboda haka kuma yanzu muna cikin rajab in muka fara a mafi yawanci yadda muke muka fara karatu idan sha'aban ya zo muka yi concentration a kan abin da ya shafi rabata to mun fara tunanin bara mun karanta rubutu a class ko shi muka riya to wannan shekarar mun fara tunanin bai za mu karanta ku ba a tsawon sati uku ko hudu dangane da abin da ya shafi azumi shi dama jera ba ma Huzaifatu bin Yaman babu da matsala a masallacin saboda da mun kafa wannan kuma kitabun siyam da musu shi zan muka yi yanzu muna cikin kawa da dawa wata kila a karatu biyu ko biyu za mu shiga kitabun siyam shi ya ba su jiji ke to nan ne muke so mu amfani da lokaci mu ɗauko wani da risala ita ma mu biya a wajen ɗaya saboda haka alwajin mun ajiye jiyar ke bayan sallah insha Allah ta'ala Allah ya ara mana lokaci sannan wannan yanzu ta ce mai zuwa shi za mu kuma biya a samun tunani har mu yanki na ba a musamman ɗaliban ilimi a yi mana tunani a ga wannan littafi ya kamata ni ma na fara duba cikin ɗan rasa isi na ga wace za a duba ko fotokofi ne a yi to a dubo mana a ga wace ya kamata mu karanta a cikin wannan a ba da shawara saboda haka yanzu littafi mai zuwa a samun tunani za mu kuma biya insha Allah muna kuma ubangiji ya dace da mu malam ina ta ga danka da jiya da ba da wallahi yin da bayar yawa ala bakaratin jikabu mai kadubu a kawon jana'i ba shi za mu kuma yi sati mai zuwa a nan a nan ne mun mun kai karshen kitab baka dubo wani shi a ka dubo wata tare kuke to ko mula ne ka gane idan ka ce ala bakrati abiha na dauka za ka dubo zan kana duba ku ala bakrati abiha idan ana cikin magana misali ba za ka koma abin da za ka bayyana an bakrati abiha aslan ala bakrati abiha ne to a saboda ana samun munawa tsakanin gurubul jari wanda aya za mu tabbata a Qur'ani Imam al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsirin yawa wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi me yake hadi an ko to amma dai da yazo bayani a tafsirin shi ke ma'ana ala nafsi ita ce kun bai ta to shi ma na ala bakara ta abiha ko abi idan balarabe ya faɗi wannan ya ce misali da'at hawajin ala bakara ta abiha abin da yake nufi shi ne kabila hawazin sun zo kwansu da kurkutu duka ba wanda ya rage to shi ma idan kai ji an koro bayani ana ce an ce qorawu imamu da zai kalun kumbudu ba ji a cikin wa qora ko da ke wannan rawaye haka yin tare gudu kafir ana ta bayani sai aka ce ala bakaran da abi a dukan su kenan gaba ɗaya an bakaran da abi ko ala bakaran da abiya ka gane yanzu to shi ne an ko ala duka suna bana ala bakara da abiya ko an bakara da abi kamar da yadda suke faɗa ne a nawu sai a ce wa alun majoran ko yawwa da sauran Allah ya dace da mu insha Allah ta'ala muna da daura aure har biyu akwai malam zani ce mun faɗa da ban daura cikin gidi ne kuma akwai